الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيغا بدا كراتونا أكيدا للتافن الأكيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى darasin da ya gabata an kwana inda mali yake kawo mana ayoyi daga alkur'ani waɗanda suke ɗauke da wasu sifofi ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mana ayoyi da dama mun kwana a ayan da ya kawo a suratul an'am wa indahu mafatihul gaibi la ya'lamuha illahu a zuwa ƙarshe mun ji cewa wannan aya tana ɗauke da sifa ta ilimi ga Allah tabbatan ma Allah sifatul ilmi sifar ilimi a tunda an faɗa la ya'lamuha illahu kuma aka ce wa ya'lamu ma fil barri wal bahar eh kuma aka ce wa mata skutu min warakatin illa ya alamuha to kaga duk dai batu na ilimi ya zo to ayan tun daga farkon ta har ƙarshe tana tabbatar da siffar ilimi ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan duka raddi ne alal jahaniya masu cewa Allah ba da sifa eh su suna cewa Allah yana sani ne bi zati hila bi ilmihi saboda haka su sun kore ilimi ga Allah su a wurinsa ilimin karan kansa bai da bambanci da zati da haka da zati da ilimi da abu ɗaya ne to kaga wannan tifka da walwala ne eh ilimi ai sifa ce illa dai kuma lazima lizzat abinda ahlus sunnati wal jama'a suka tafi akai kenan to mala yace fadin Allah ta'ala wa ma tahmilu min unsa wala tad'u illa bi ilmihi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa mata hamilu min unsa ba wata mace da za ta ɗauki ciki namiji za ta ɗauka ne ko mace ɗaya ne ko biyu ko sama ga haka illa bai ilmihi sai da sanin Allah hakanan wala ta ba ta ajiye abin nan da ta ɗauka ma'ana ba za ta haihu ba shi ma illa bi ilmihi sai da ilimin Allah bi ilmihi ya ta'allaku yana ratayuwa duka ga fi'illan guda biyu yana ratayuwa ga wa mata hamilu min unsa bi ilmihi haka yana ratayuwa da wala tada'u shi ma illa bi ilmihi to duka yana ratayuwa zuwa gare su shi jari da majaruri din wala budda lil jari min ta'alluqi dole ne jari da majaruri inda harafin jarran na asali ne to dole ya zamo yana da muta'alliki da zai rataye zuwa gare shi bi fi'ilin nau ma'anahu bi fi'ilin nau ma'anahu e ko ya ratayu ga fi'ili ko ya ratayu ga abin da yake daukar ma'ana fi'ili shine ismul fa'il ko ismul maf'ul to shi yasa da daukar cikin da haihuwan duka yana ratayuwa ne da ilimin Allah Eh, kuma ilimi wanda yake cikakke saboda haka kamin ma mace ta ɗauki cikin allah ya san za ta ɗauka kuma ya san me za ta ɗauka eh saɓanin kaga halittu waɗanda suke da ilimi na bincike kamar likitoci haka to kaga su sai in ta ɗauka ɗin ne za su iya gane cewa ta ɗauka ɗin shi ma a wannan lokaci abin na sabo ba za su iya gane me aka ɗauka ba da lokacin halitta ma ba ta gama abin nan ba eh sa lokacin ba za a iya ce tawaye ne gare ta ba ko namiji ne ko mace dole sai in ya kai adadi na wasu watanni sannan za su iya gano wannan saɓanin shi Allah shi tun kamin ta ɗauka ya san me za ta ɗauka namiji ne ko mace ɗaya ne ko biyu haka ɗin in ta ɗauka to shi yasa abinda su suke fada to bai shahi gaibi na Allah subhanahu wa ta'ala ba eh tunda su ma ta hanyar wasila ne ta hanyar wasu hanyoyi ne da bincike suke bi su gano eh kuma wasa'il din kuma kaga hissiyai ne ana iya ganin su ba wani abu ne na baɗini ko hayal ba da sauransu irin na bokaye ballantana a jefa shi layin shirka da sauransu to wasila in ta zamo hissiya to ba a da matsala da ita eh tunda mace da ta zo ba wai kallon ta likita zai iya ce ai kaza ba kawai ta tafiyanta ai kaza kaza kaza ka kogo eh to ka gani eh sabanin shi kuma boka to ka gani shi ba sai ya abin nan ba kawai zai kira aljanu ne su gaya masa ko ya dan zazzana ƙasa ya abin nan da sauransu to kaga shi wasila saba hissiya ba ce an gane shi yasa aka jefa nashi a layin bincike game da gaibin Allah to yana da kyau a dinga rarrabewa don wasu na cewa to ai don me za a ce kaza boka kaza kaza to ai shi ma likita kenan ya san gaibi to ai ba haka bane shi ma in bai amfani da wannan abun ba zai iya gano komai ba eh sai ka gani kuma abu ne wanda yake ga hili eh ba wani abu bane Allah ya taimaka na'am eh duk wannan gaga ma'anawi ne ai ba abu ne wanda yake a fili ba tunda zane ne in ya zana da akwai abin da ka bayyana ga zanen ka gani eh to shine bambanci Allah ya ce wa qaulihi mala ya ce da faɗan Allah maɗaukakin sarki li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma a to ita ma dai wannan aya kaga tana bayani akan sifa ta ilimi duka ayoyin dai suna tabbatar da ilimi ga Allah Allah ya ce ya yi haka don kusancewa Allah mai iko ne akan komai wa annallaha to wannan kaga akwai kudura kenan an samu ƙarin sifa ala kulli shay'in qadir to kaga sifar alqudratu ta fito wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma to shi kuma kaga sifar ilimi ta fito haƙiƙa Allah qad ahata bi kulli shay'i ya kewaye komai amma fa ilman eh da ilimi sai aka yi tamyizi eh sai aka ce ilman da sani Allah ya kewaye komai da sani to wannan wajibi ne ga musulmi ya tabbatar ma Allah waɗannan sifofi ya yarda da cewa Allah mai iko ne kuma akwai sifar kudura tare da shi haka mai ilimi ne akwai sifar ilimi tare da shi wa qaulihi haka da faɗin Allah inna Allah huwar razzaku zulkuwatil matin tabbas Allah shine mai bayar da arziki shine mai azurtawa zulkuwati ma'abuci ƙarfi almatin kuma shi maɗin ne mai ƙarfi e ko wanda yake tabbatacce shi ma akan kiran abu da almatin ana nufin al-sabit eh ko kuma al-qawiyyu eh karfi wanda babu wani abu da zai iya canza shi ko ya juyar da shi eh to kaga wannan aya ta tabbatar da sifofi har guda biyu eh sifa ta farko da za a dauko cikin ar-razzaqu eh yawwa ismul fa'il ne daga razaka ne ya ruzuku babin nasara yansur an gani yawwa ya ruzuku ake cewa ba ya razaku ba to haka zulku watil matin shi ma kaga akwai tabbatarwa Allah kuwa duk da wasu na ganin shi zulku watil matin kamar bayani ne na shi huwar razzaku ɗin ba wai wata sifa ce mai zaman kanta ba an gane a arzutawar ita ce ake bayanin to ga azurtawan ma Allah mai tsananin ƙarfi ne ta yadda in ya so ya azurta ka ba wanda zai hana ba wanda zai hana shi ya azurta ka kuma in ya azurta ka din ya so ka zama mai arziki kuma ba wanda zai kwace arziki to kaga Allah da yake da wannan wannan sifa ko yawwa to ka gani saboda haka ar-razzaqu suna ne na Allah subhanahu wata'ala yawwa kuma kaga sai aka yi mubalagarsa daga razaka ko ya ruzuku mazdari sai a ce mi eh na'am rizqan mazdari an ka ce eh kai shuru eh razqan eh ra'un fataha ake mata ba a yi mata kasara eh shine mazdarin razaka in ka ce razaka ya azurta ya ruzuku yana azurtawa razkan shine shine mazdari rizku suna ne ba mazdari bane eh shi yasa a ka'ida sai dai ka ce ar-razqu sifatun min sifatillah eh sifa ce ta Allah arziktawa ɗin shine arrasu amma kakka ce arrizku sifatun min sifatin lahi arrizku ba sifan Allah ba ne saboda an ce arrizku shine abin da Allah ya bayar yawwa idan Allah ya baka abinci kana nema to shi ake kira rizku in Allah ya baka ruwa da kake nema ana kiran shi rizku in Allah ya baka dukiya ana kiranta rizku in ya baka lafiya ana kiranta rizku yawo to ka gani eh to wannan shine so da haka shi rizku din ba sifan Allah bane eh an gane yawa bayarwa din shine sifan Allah ba abin da ya bayar ba abin da ya bayar shi ba sifan Allah bane dan ba za ka ce to sifan Allah bane to to ma rizkun ne ai ko ba haka ba eh to ana samun kuskure a nan shi ma wurin ɗaliban ilimi eh to a dinga bambancewa eh arrazqu ake cewa arrazqu sifatun min sifatillah eh ba arrizqu ba shi arrizqu suna ne lima yawwa to ka gani lima aqahu li'ahadin duk abin da Allah ya baka daga cikin abubuwa na ni'imomi ana kiransa yawo kuma wannan yayi umumi akan komai eh to wannan shine to haka nan to wasu kuma malamai suka ce a'a almatinu shi yasa ma suka yi sabani shin almatinu suna Allah ne wasu ka ce eh suna Allah ne ba laifi a samun mutum suna abdulmatini eh ba laifi wasu kuma suka ce ba suna Allah ba ne da shi zulkuwati da almatin duka suna akkada inna Allah huwa razzaq an gane yawa saboda haka jimla ce da take bayani akan abin da ya gabace ta ba wai wani sabon abu bane mai zaman kansa to akwai malaman da ke ganin haka wasu kuma na ganin yawwa wasu kuma na ganin almatin din suna ne to sai suka yi sabani shi zulquwati me yake karfafawa sai suka ce yana karfafa abin da abba ya gare shi ar-razzaqu din kamar an ce inna allaha huwa ar-razzaqu zulquwati sai ayi waqafi an gane sai zama tare yake shi kuma almatin shi kuma daban shi ma wani suna ne banda shi arzaku din da aka faɗa to haka wasu malamai suka faɗa to akwai dai saɓani a gun su malamai wa ƙaulihi da faɗin Allah laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir to da faɗa Allah maɗaukin sarki da ya ce laisa eh takadirin zancen laisa shay'un mithlahu min ɗinnan sila ce an gane wanda malaman larabci suke kira za'ida to amma dai kasirun minan nuhat suka ce in ya shafi maganar Allah ko Qur'ani to kar a ce za'idi eh da an ce za'idi na ƙari kenan wanda kamar dai ba bukata da shi kawo shi aka yi wanda kuma kaga duk abin da ka gani cikin ƙur'ani an kawo to yana da ma'ana ko menene duk abin da za ka gani an kawo ko an ƙara ko da harafi ne to akwai dalilin da yasa aka ƙara shi wanda in an cire shi to wannan ma'anar bata na fatar an gane to asali a ayar laisa mithlahu shay'un ko laisa shay'un mithlahu hadha huwa al-asal suka ce to tunda Allah ya shigar da min abin nan afuwan kafun ina cewa min tunda Allah ya shigar da kafun to akwai dalili eh dole akwai dalili suka ce shine na taukidi eh an shigar da ita ne don a karfafa ba a ce laisa shay'un mislahu ba sai aka ce laisa ka mislihi yawwa shay'un to wannan kafin din suna cewa sila ce zidat littaukidi eh don a ƙara kore misliya din ga Allah subhanahu wata'ala eh to shi yasa aka faɗe ta saboda haka ta fuskar ma'ana da balaga to laisa ka mislihi shay'un yahi mubalaga sama da a ce laisa mislahu shay'un eh ba guda bane to sai aka ce Allah ya ce wa huwa sami'u Allah shi ne mai cikakken ji albasiru wanda yake mai cikakken gani su ma wannan sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala duk da kuma an gai kan tabbatar ma dan adam su waje mine ne yake cewa kan dan adam eh waje allahu sami'an basira ka gani to kaga wata yamma ta ce ma har tambaya za a yi masa kansu ko inna sam'a wal basara to kaga a tambaye ka abinda ba naka ba kenan dan adam shi ma yana da ji yana da gani ko yana da abin da yake fahimta da shi na zuciya to sai suka ce wannan alishtiraku ne fil musamma fi tasmiya afwan musharaka aka yi wajen suna ba wai a ma'ana ba an gane shi jin da Allah yake da shi da gani daban yake ma'anarsa daban da kuma bawa shi ma daban na Allah bai da iyaka ji na Allah da gani ba da iyaka amma kaifa yanzu abin da a wata unguwa kaga ba ma ganin shi haka abinda wasu a can suna ta yi kaga ba ma ji ba ma gani to sabanin shi Allah wa da hula sharika lau to akwai sanan namu yana da iyaka akwai lokacin da dan adam wani dalili zai iya sa bai jin kuma bai gani ma rashin lafiya ko tsuha ko mutuwa ba ba haka ba sabanin Allah shi nashi din yana nan bai da farko bai da ƙarshe sabanin na halittu su nasu akwai lokacin da ba shi to kaga akwai bambambanci bambanci da dama eh to da an kira da adam shi ma mai ji mai gani ba shi ka nuna an hada shi da Allah ba dan gane yawa kamar yadda hatta a halittu din Allah ya hada mu a wasu abubuwa da wasu halittun amma kuma zaka ga akwai bambanci kana ji dabbobi cikin dabbobi akwai masu ji akwai masu gani ko a ba irin naka ba ne ba irin naka ba ne akwai bambanci kana da hannu wasu dabbobin ma suna da ko ba haka ba raƙumi na da hannu ko eh ko bai da hannaye yana da hannaye ƙawahun gaba su a hannayensa akwai amana da hannaye ƙawahun gaba su a hannayenta haka rago haka doki duk dabba duk halitta dai mai kafafu hudu to da gaban su ne matsayin hannuwa gare ta na baya su ne matsayin kafafu to kaka hada hannun raƙumi da na mutum kuma duk sunayensu hannaye kana da kunne raƙumi ma na da kaga ba irin to wannan shi ne to wannan shi ne haka faɗin Allah ta'ala inna Allah ni'im ma ya'izukum bih inna Allah kana sami'an basira tabbas Allah ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi abin da yake umurtar ku yana dora ku a kai na ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza to inna Allah tabbas Allah kada ya kasance sami'an mai ji basiran kuma mai gani to kaga ce aka ce huwa sami'u albasiru aka sa alif da lam nan kuma aka, aka nakara aka ce inna allaha kana basira yau to sai ka yi bincike sai ka gano mi a hikima tun da dau abu ɗaya ne can allah ake sifantawa nan ma allah ake sifantawa amma kuma sai aka bambanta to me hikima me balaga eh da yake ba fara karatun balaga ba to akwai dalili gaganin ba ce inna allaha kana sami'a ba albasira ba a saka alif da lam ba sai aka kawo aka nakara amma can sai aka ce huwa sami'ul basir kuma da abu ɗaya ne wannan yana daga cikin attadabbur na alkur'ani an faɗi kaza meye hikima meye dalili to kaga can da aka kawo alif da lam to menene hikima amma al'asal shine suna ya zo na kira haza huwa al'asal an na kira hiya al'aslu wal ma'rifatu ita kuma khilafu al'asal asali komai na kira ne yau to kaga nan ya zo alal asal can kuma wa huwa sami'ul basir ya zo to sai ka gano me dalili can me yasa aka yi haka nan me yasa aka yi haka eh wannan yana cikin abin da aka dora maka a matsayinka na musulmi eh an gane fala ya tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin afaluha a gani wannan yana daga cikin tadabburi ai eh sai dai kuma in zuciyar a rufe take to aga na'uzu billahi min zalika eh kaga tadabburi ai ba zai yi ba eh ko za ka ɗance wani abu kan waɗannan ayoyin eh wani ya ɗance wani abu eh ya gabata a shigo da balaga za ta ɗan taimaka ita ba eh a balaga za ka san in an kawo abu na kira to ga dalilai akwai dalilai da ke sa a kawo abu na kira duk da shi allah a nan kuma wancan din kuma to shi ya fi cancanta a ambata kamata ya a kawo al'alif da lam din an gani a ce kana sami albasira amma a ƙa'ida ta larabci to kuma wannan shi ne asali wancan khilaful asal ba wanda zai ce wani abu duk kuna wa'azi kuma ayoyin na ai an san su ba wai yau yau an ka saukar da su ba ba mai cewa komai sami'an basira wa huwa sami'ul basir to ainihin ne ake son a nuna gwaninta ko? haka ake bukata mai wani ya dance wani abu wadda Allah kila ya muwafaka to a maimaita ma kenan ko eh yawwa mun karanta aya laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir sannan mala ya sake kawo mana wata aya inna allaha ni'ma ya'idukum bi inna allaha kana sami'an basira eh can ya kawo shi da ma'arifa nan ya kawo su da nakira shine muke muke tambaya game da fa'ida ko dalilin da yasa aka yi haka tare da cewa kuma duka ana sifanta Allah ne da su can an ce wa huwa sami'u albasir dan kuma aka ce sami'an shi ne muka ce akwai wanda zai dan taba to ina an kai taukidi ina ba ya taukidi ba eh ina an kai taukidi ina ba ya ba
inda an kasa kana kana ba kana muke tambaya ba na kirar da aka yi ga sami'an gashi nan duba a littafinka basiran can kuma aka ce wa huwa sami'ul basir in ka duba za ka ga akwai alif da lamun a can nan kuma babu to me yasa can aka sa alif da lamun nan kuma ba a sa ta ba ba ka'ida eh to sai a duba zuwa wani sati ya an kasa sai mu dan taimaka sai mu kwana a nan zuwa wani sati tunda akwai ihya usunna ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله alaikum assalam wa rahmatullahi